وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو كان وتا أشرن دهدو قوة ذو الحج shekara ta 1443 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da 23 ga watan bakwai shekara ta 2022 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin sahih bukhari cikin wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan kofar gadon kai Kano Najeriya za mu tashi a babi na ƙarshe a cikin tafsir suratul Isra babin faɗin saula ta jihar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انزل ذلك في الدعاء
طيب wannan aya ta wala ta harbi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila aya ce da take yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin ya ya kamata yayi karatunsa na sallah a lokacin da yake yi tare da sabansa sallallahu alaihi wasallam kada ka bayyana karatunka bayyanawa da ƙarfi can ta yadda har mushirkai kafirai za su jiyo karatun sai su zo su zagi Allah su zagi ƙur'anin su zagi wanda ya kawo ƙur'anin ma da lokaci ne da ake tare da makiya ba sa son ƙur'ani ba sa son wanda ya kawo ƙur'anin ba sa son Allah ba sa son shari'a don haka kada ka daga sautin ka daga wanda na nesa cikin mushrikai za su jiyo kuma suna gadara makka ta su ce suna gadarar garinsu ne suna gadarar kaza da haka sai su zagi ƙur'ani su zagi Allah su zagi wanda ya zo da ƙur'anin sannan kuma karka ɓoye wala ta ji harbi salacika wala ta khafit al-mukhafata wato ya yi shi a ɓoye ta yadda su kansu sahabban da yake musu sallam ba za su ji karatun ba mana kada ka yi karatun a ɓoye ta yadda waɗanda suke tare da kai ba za su ji karatun ba tunda yana daga cikin manufar karanta ƙur'ani shine a ji shi a tasirantu da shi a wa'aztu da shi to wa bi taghi na zalika sabila kai tsaka-tsaki shine wa bi taghi na zalika sabila kai tsaka-tsaki karka daga sauti can ta yadda mushirkai za su ji su zagi ƙur'anin kada kuma ka ainihin wato ɓoye ta yadda kuma sahabbanka ba za su ji mai kake a yi ba da haka ka yi karatu bainal jihari wal mukhafata bayan aljihari wal mukhafata wato tsaka-tsaki shine wabtaghi bayan zalika sabilan ay wasatan wannan ayat tana nuna mana irin rayuwa da haƙurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin yana makka kamar yadda ya kawo hadisin qala haddathana yaqub ibnu ibrahim shine ad-dawraqi shine malamin imam bukhari anan daga um hushaim um hushaim ibnu bushair ake cewa um daga abu bishir jafar ibnu abi wahshiya al-wasiti daga sa'id ibnu jubair daga ibn Abbas radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila yace nazalat wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtafin bi makkah wannan aya ta sauka a lokacin annabi yana buya a makka wannan ana nufin fi awwalil islam a farkon musulunci kenan annabi ya sha wahala hannun waɗannan mutane kana idza salla bi ashabihi rafa'a sautahu bil qur'ani ya kasance da in yana yin sallah da sabansa yana daga sautin sa da qur'ani kamar yadda aka sani normal idan ana sallah ana daga sauti liman ya ji yadda mamu har ma na gefe ya ji su daɗin ma ba ma lasfika to balanta mu yanzu yanzu akwai speaker wanda za a je nesa haka ake yin sallah in an yi liman ya yi karatu a fili a ji saboda mabiya su tasirarsu da ƙur'ani to a daɗin fa'ida sami'a al-mushrikuna idan mushrikai suka jiyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatun suka ji ƙur'ani sabbul ƙur'ana wa man anzalahu sai kawai su zagi ƙur'ani da sun ji ana karanta ƙur'ani sai su ta zagi da kuma wanda ya saukar da ƙur'ani shi ma sai a zage shi wa man ja a bihi wanda ya zo da ƙur'ani shi ma sai a zage shi haga zagin ya yi yawa a zagi ƙur'anin a zagi wanda ya zo da ƙur'anin a kuma zagi wanda ya saukar da ƙur'ani abu uku suke zaga a zagi shi al-ƙur'anin a zagi Allah ya saukar da shi kuma a zagi manzan Allah da ya zo da shi wal iyazu billah to kun ga wannan yana nuna mana wato iyayya da take tsakanin musulmi da kafiri na'am eh tushe ne asali ne musulmi wannan yana nuna mana irin yadda kafirai ba sa son qur'ani to kuna jin yanzu sai su iyale ku ku huta in ba su iya fitowa yanzu suka zage ku ƙarara kuna gari ɗaya ba ko kusa suka zage ƙwar'anin ku yanzu kuna gari ɗaya ba to suna da hanyoyi dubu da za su ɓata addinin ku su ɓata ku su ci mutuncin ku wannan yana daga cikin bambanci tsakanin al-islam da ashirk wal kufr musulunci da shirka da kafirci ba sa son Allah ba sa son manzon Allah ba sa sallallahu ba sa san alqur'ani in ban da haka ba meye daga jin qur'ani aka mazagin qur'ani wani ma'aikacin um ba da sunan shi gidan rediyo yake ga mu ba mutum ne a wata jiha yake ce mun ai malam muna cikin muna cikin matsala menene matsala ya ce mu gidajen rediyon mu muna budewa ne da karatun ƙur'ani kullum da safe kana budewa ƙur'ani za ka je na ta yi kafin a yi sallah a zo a ci gaba da al'amura ya ce amma yadda ake bala'in da muke fuskanta da matsin da muke fuskanta wai don me za mu rinka saka ƙur'ani waɗanda ba musulmi ba an zo an sai filin nan miliyan kaza wallahi yanke wasu miliyoyi ya faɗa ka siyar mana shi me suke so a sa a rinka budewa gidan rediyon da addu'ar yesu almasihu da wake-waken kiristanci a ƙasan nan fa a jihohi irin na arewa kuma a yanzu haka ɗin a jihohin namu a yanzu haka akwai gidajen rediyon da na musulmi ne wallahi malam da addu'o'in mutane da suke budewa suna nan bai yadda saka alkur'ani ba wasu saboda rashin damuwa da addini wasu kuma saboda kwaɗayin kuɗi nawa za a ba su an sai gurin miliyan kaza su suna da manufa ne da haka ko da ana jihohi ne na musulmi bari su kawo waƙe-waƙensu da kaɗe-kaɗensu da ihunsu su saka alƙalli ana jin sautinsu su waɗanda ba musulmi ba ya ce malam ban taɓa sanin ƙur'ani yana da daraja ba sai a idan mutanen nan da naga suna ƙinsa ba sa son sa an aiko mana takarda daga kaza ma'aikatar mu an aiko da takarda daga kaza ai wannan bambancin addini ne ya za a rinka zuwa ana bude karatu da qur'ani a gidan rediyo ai Najeriya ai kasa ce sakila ta kowa da kowa kaza kaza yace to wancan din da za za a siya in saka shi kuma ba bambancin addinin bane tunda an ce kada in saka qur'ani to wancan da za a kama waƙe-waƙen da kare-kare na kiristancin shi ba kuma bambanci addini ba ne a yi mana to rashin hankali da gajeren tunani wato kuma duka matsalolin a karam kallon Allah daga gindinmu ne duk inda kaga an yi wa musulunci illa an soke shi to akwai wata ƙofa da musulmi lalataccen musulmi ya baya da haka 'yan uwa mu riƙe ƙur'ani musan darajarsa ko mu sani cewa fa ba a san sa wannan qur'ani izu 60 da kake gani akwai wanda ba sa san sa ba sa so ku karanta shi ba sa so ƴaƴanku su karanta shi ba sa so ku haddace shi ba sa so ku san fassarar sa dan haka duk hanyar da za su bi su cusa muku ra'ayyuka da za ku kyamaci qur'ani za su yi shi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare mana addinin mu da aqidar mu to shine Allah ya ce shi a wancan lokaci shi Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda suna zagin Allah suna zagin Qur'anin suna zagin wanda ya zo da shi wala tajar bi salatika wala tukhafit biha ka daina dagawa da karfi ta yadda makota mushrikai kafare za su je kasu zagi alqur'ani sannan kuma kada kuma ka ɓoye sabon ka ya zama su kuma ba sa ji sabbul ƙur'ana sai su zagi alƙur'ani da wayewa da sauransu to wannan shine ma'anar wannan dalilin saukan wannan aya din wala tukhafit biha an ashabika fala tusmi'hum kar ka ɓoye dangane da sabon ka ta yadda ba za ka iya jiyar da su ba wabtaqi baina zalika sabila kai tsaka tsaki wasatan sai kawo hadisin talq ibn ghannam قال حدثنا طلق ابن غنام شيني مالم امام البخاري ابو محمد النخعي mutumin kufa ne daga zaida ibn qudama daga hisham daga baban shi shine urwa ibn zubair shine baban hisham hisham ibn urwa kenan أنا عائشة ما تمنى على صلى الله عليه وسلم قالت أنزل ذلك في الدعاء wannan aya daga cikin ma'anoninta an saukar da ita kuma wato akan addu'a kuma wajen yin addu'a ya zama min babu itlaqil kulli alal juz'i kenan id addu'a min ba'dhi ajza'i salam wato idan mutum ya zo yin addu'a ba a so ya daga da karfi can a wancan lokaci har ya jiyo mushirkan su jiyo sannan kuma kar ya ɓoye shi haka a ɓoye a cikin asirrance a yayi a tsaka-tsaki ko shi annabin idan zai yi ko addu'a ta kunuti ko addu'a da wani zai ce amin to shi ma yayi a tsaka-tsaki ina fata ana fahimta kuma in ka ce addu'a to daman ai ai addu'a ma tana cikin sallah an gane ko ya zo a cikin hadisin abu huraira kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan salla inda albaiti rafa sautahu bid du'ai annabi in yazo yin sallah a daidai ɗakin ka'aba a da to yana ɗaga hannunsa yana addu'a da ƙarfi to ka san a lokacin suna zuwa gindin ka'aba ɗin su kafiran to shine Allah ya ce wala tajhar bi salatika ai wala tajhar bi du'aika kenan wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila na'am malam
سورة القاف وقال مجاهد تقربهم تتركهم وقال له ثمر ذهب ذهب وفدة وقال غيره جماعة الثمر راكب مهلك عصفا ندما الكاف الفتح في الجبل والركين الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم وربطنا على قلوبهم ألحمناهم صبرا لولا أن ربطنا على قلبها شدفا إفرادا الوسيط الفناء الجمع وسائد ووصول ويقال الوسيط الباب مقصد- مقصدة مطبوقة أسد أسد الباب وأوسد فأسماهم أحييناهم أزكى أكثر ويقال أحل ويقال أكثر ريعا قال ابن عباس أكلها ولم تز- ولم تزغن لم تنقص وقال سعيد عن ابن عباس الرقيم اللوح من رصاص من من رصاص كتاب آمنه كتب عاملهم اسماءهم الرقيم اللوح من رصاص كتب عاملهم أسماءكم ثم تراه في كذانته وضرب الله على آذانهم فناموا وقال غيره ألت فإن تنجو وقال وقال مجاهد موئلا مهز- محرزا لا ي- لا يستطيعون سمعا لا يعقلون
Na'am, Malam ya ce, Bismillah Rahman Rahim, Suratul Kahfi. Wannan Imam Bukhari ya kawo mana, a, ko zai kawo mana tafsirin Suratul Kahfi, kamar yadda ya saba al'adarsa yakan tsuntsunto su ayoyi da wasu kalmomi da yake da hadisai ko maganganun malamai a kai ya kawo mana, ya kawo su kalmomi da ya faffassara su ga ɗaliban ilimi, yana da kyau su san su. saboda amfani na lokacin larabci ya kama magana imam mujahid ibn jabar inda Allah ya ce taqriduhum kalmar taqriduhum taqriduhum zata shimali zata yamini wa zata shimal menene taqriduhum yace tatrukuhum kalmar taqriduhum daidai take da tatrukuhum wato barin abu sai wakana lahu sumurun ko wakana lahu samarun duk akwai kirawoyi haka wakana lahu samarun a ko wakana lahu sumurun abinda ake nufi da samarun a, a sumurun a zahabul fidda ne zinari da azurfa a ce yana da zinari da azurfa yana da kudi kenan um, imam mujahid ya yi bayanin bambancin kirawoyin nan guda biyu wa kana lahu samarun da wa kana lahu sumurun yawa in an ce wa kana lahu sumurun duk inda aka ce sumuru a cikin ƙur'ani bi dhammi sa to ana nufin dukiya ne wa kana lahu sumurun ai wa kana lahu malun yana da dukiya yana da kuɗi idan kuma cewa aka yi wa kana lahu samarun to wani ana nufin annabat ne tsiro sumurun kuɗi samarun tsiro shine bambancin kuma duk ƙur'ani ya zo da shi wa kana lahu sumurun أي وكان له مال وكان له ثمر أي وكان له وتنبات يا إن إتاتي ينادى أرزكينا وتو كاين أمفاني أم الثمر وتو جميع المال دوة دوكيا إتاتي الثمر a larabci zinari ne azurfa ne da dabbobi da sauransu wannan kenan waƙala gairuhu wani mujahid ya ce jama'atu samar samarun jama'atu samar ma'ana ana nufin tsirrai ma'ana jam'in samar kenan sai kalmar baki'un nafsaka la'allaka la'allaka baqi'un nafsak baqi'un daidai yake da muhlik nafsaka kamar ka kashe kanka baqi'un baqa'a ahlaka nafsahu kenan baqi'un nafsaka wato halakar da kanka in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa ma'ana annabi kamar ya halakar da kansa saboda damuwa mutane sun isi imani da wannan ƙur'ani kada kada ka kashe kanka kada ka yi kamar za ka kashe kanka don sun isi imani imani da Allah rabo ne asafan kalmar asafan daidai take da nadaman nadama ke sai kalmar alkafu alkafu a kaji ana cewa suratul kaf to alkaf ana nufin alfatatu fil jabal wani rami wani kogo a cikin dutse shine alkafu an gane ko alfathu fil jabali sai kalmar arraqimu arraqimu daidai yake da alkitab kitabun marqum abinda aka rubuta shi shi yasa ake ce maktubun ne min arraqab maktub maktub ashiyul maktub min arraqab sai rabatna ala qulubihim kalmar rabatna tana nufin alhamna alhamna hum sabara muka sanya musu haƙuri walaula an rabatana ala qalbiha da Allah ya ce da ba dan mun sa mata haƙuri ba shine an rabatana ala qalbiha na ina um wa rabatna ala qulubihim ko muka sanya musu haƙuri shine rabatna ala قلوبهم ولولا أن ربطنا على قلبها شيني sanya masa haƙuri kenan ummin Musa kenan wannan ya kawo shi ne istitradi kawai ya shigo da shine dan dada karfafa mana ma'ana kalmar sai kalmar shatata laqad qulna idan shatata kalmar shatata ana nufin ifrata wato wuce gona da iri a wajen zalunci da kuma nisantar gaskiya shine shatat zalunci da wuce gona da iri a cikinsa mugun zalunci kenan sai kalmar alwasidu wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasidi me ma'anar kalmar wasid alfina farfajiya shine alwasid jam'in sa wasa'id kamar kace almasjidu masajid alwasidu wasa'idu mana wasa'idu ala wazni masajida ana nufin fina farfajiya akan ce wa wasada ko a ce alwasidu albabu ana fassara shi da ma'anan kofa kenan albab ko atabatul bab ainihin kofa sai kalmar alaihim narun mu'sada kalmar mu'sada mutbaqa wato wato wuta tana lullube kafirai duk kafirin da ya shiga cikin wuta alaihim narun mu'sada wuta ta sama wuta ta ƙasa wuta ta gefe wuta ta dama wuta ta abu ya rabbana ya Allah ka kare mu ya Allah karba mu da wuta ya karba mu da wuta to shine an gane mu'sada ko mu'sada mutbaqa yawwa akan ce asadal bab ko ausadahu ana nufin atbaqahu ya rufe mana suna da wutar da za ta lullube su ta rufe su kirf gaba daya kaga iya konewa a sa mutum la ilaha illallah ya rabbana ya allah la ilaha illallah astaghfirullah ya rabb ya allah wallahi wuta ba daɗi mana la ilaha illallah ko maƙiyi ne in ka ga an sa shi a wuta ko maƙiyi wallahi sai ka tausaya masa amma a ce yanzu rayuwar nan malam mutum ya mutu Allah ya sace a wuta wutar in za a safa zurma ka za a yi gaba ɗaya ba ka da inda za ka sha iska ita ce ta sama da ƙasa gaba ɗaya yanzu ka duba wannan yatsa guda ɗaya mutum bai zai iya sata a cikin wuta ba ka duba yanzu ko dutsen guga ne kaga ba ainihin wutar ba ne dumi ne fa kawai tsautsayi ya sa dutse ya yi zafi ka ɗora 'yar yatsar ka anan gaba ɗaya fatan nan ta tafi in ba samu wallahi sai ta ba gashi jama'a za mu iya jurewa wuta wallahi ba za mu iya jure mata ba da haka mu kyautata alaƙar mu da ubangiji kada ya ƙona mu kyautata alaƙar mu da Allah kada ya ƙona mu duk yadda mutum zai yi kada ya zama dan wuta to yayi kokari fa kaga ana sallah ana azumi ana karatun qur'ani ana sadaka ana nafilfili ana bin Allah ana kiyaye dokarsa dan kada tsautsayi ya kama mutum mutuwa ta riske shi bai tuba ba aje a sashi a wuta wallahi ba za mu iya ba zafi kashi zafi kadai aka barka da shi ba za ka yi da mai zafi wata rana wani dan uwa ya taba kai ne gidan rodi inda ake yin rodi ya ce malam zo ka ga yadda bala'in wuta yake na duniya malam daki ne daki ne malam suka yi shi karafuna ake dauka irin scraps karafuna din nan gwalagwajen karafuna duk wani karfi haka a riba a jefa shi wallahi za ka ji ƙarfen nan yana kuka ƙara na ka ringa wuta sai ta narka shi ƙarfe ya shiga ka ga yana narkewa ƙarfe da sai ka ga ya zama ruwa yana ɗiga ɗiga yadda ake tsayar da ruwa a kofi wallahi malam haka ƙarfe yake zama shi yasa suke sarrafa shi ai su mai da shi rodi rodin nan da kake gani akwai inda yake zama fa kamar taliya kaga dai taliya an dafa ta ya take yelo yelo ko wallahi akwai inda yake biyan da kaga taliya haka za ka rinka ganin wannan karfin kawai za su mola shi iya yanda suke so iya girman sa yasa za su zaga suna lamba sha kaza lamba sha kaza lamba sha kaza ana yi ana tafiya da shi tsallaka wani gurin ana fesa masa ruwa yana dan raguwa ana sa masa ruwa ana kai kai wallahi ba za mu iya jiye wuta ba ba za mu iya jure mata ba da haka mu yi ƙoƙari mu kyautata alaƙar mu da ubangiji kada ya samu a wuta kuma abin tausayi wanda ya mutu ba a sa'a ba ba a dawowa wanda ya tafi a kuskure wannan shi ne abin tausayi mafi girman abin tausayi to kar ka yi nadama ka yi ƙoƙari ka sauke nauyin Allah a kanka iya ƙoƙarinka ka bi Allah zikiri ɗin nan karatun ƙur'ani ɗin nan sauraron wa'azi da zai gyara maka alaƙarka da ubangiji kana buƙatarsa kyautata mu'amala inganta hanyar neman abinci kar mutum ya ci haram a sunan dai hanyoyi da dama da mutum zai kyautata alaƙarsa da ubangiji Allah zai sasa cikin ruwa a cikin wuta da ba ni sunan shi ta talulube su gaba daya sai kalmar ba asnahum thumma ba asnahum lina alama ayyul hizbaini ba alba'su al-ihya'u sai muka rayar da su ahyaynahum ba asnahum ahyaynahum kamar ka ce aiqaznahum min nawmihim muka tashe su daga baccin su saboda ai shi annaumu akhul mauti ne yayi bacci dan uwan mutuwa ne bacci dan uwan mutuwa ne lina alama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada sai kalmar azka kalmar azka falyanzur ayyuha azka ta'aman aksar kalmar azka tana nufin aksar ay aksaru ahluha ta'aman suwaye suka suke da yawan abinci wa yuqalu ana cewa ahalla wa yuqalu aktsaru ri'an duk ma'anarsa ne guda ɗaya aksaru ri'an ana nufin karuwa ولم تظلم منه شيئا أكلها دائم abincin gidan aljanna da wamaman abinci ne shine ukuluha da'im baya yankewa a duniya ne al'amura suna iya karewa a duniya amma na aljanna har abada wani abu sai Allah rabbul izzati ubangiji mai mulki da sarauta da isa amma na duniya yana karewa ko ya kare karkab ko kuma kai din ka kare ko kuma in lokacin ka yazo ka daina cin abincin akwai wanda idan ajalin ya zo to zai daina cin komai in an ci sa ya rinka shan ruwa wani ko koma ko kunu sai an nan naga masa akwai wanda yake rayuwa gaba ɗaya kunu ne ake dora mai kunun gero kunun gyada ba zai iya cin komai duk abin da ka sani ba zai ci ba lokaci ya yi kwanakinsa kawai yake jira saboda iya adadin abincin da zai ci Allah ya riga ya ƙarar da shi haka zai ta zama a ta jira a ta jira ana ga zai warke daga nan kuma galibin tafiya suke duk wanda ya dauke galibin mutum ya dauke daina cin komai din nan to sai ka ga ba a fiye tashi ba Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa to haka wa zilluha ai lam tazlim minhu shay'an lam tanqus baya tauyewa baya raguwa abincin abinci yawwa kaga dai ba noma ake ba ba girbi ba ba komai ba amma Allah yana kawo shi san daga ina yake kawo shi sai kalmar al-raqim Allah min rusas kataba aminuhum asma'uhum thumma tara'u fi khazanati khizanati wato kamar allo da ake rubutu a jikinsa kamar a ce ma'aikaci ya rubuta sunan nikin mutane ya jefa shi cikin khizana wajen ajiya fa daraba Allahu ala adhanihim fa darabna ala adhanihim abinda ake nufi sai muka sa suka yi bacci shine darabna ala adhanihim ai fanamu kunnuwan ba za su ji ba idan ka zo bacci Allah da ikonsa ka Allahu akbar idan ka zo yin bacci malam sai Allah ya ɗauke jinka da kai da kurma duk ɗaya kullum kowa sai ya zama kurma ya dawo ba sani ko kun lura da wannan in dai bacci ne na haƙiƙa ba rabi da rabi ba an ɗauke abin ɗinka an ɗauke jinka wannan ganin sai a mai da kai makaho duk wanda ya bacci sai ya makance makanta na daidai wannan lokacin nan kana bacci ai baka gani baka ji baka gani ku duba wata hikima ta ubangiji dan a nuna maka kudurar Allah hankalinka shi ma sai a dauke shi baka hankaltar komai sai a ce ai bacci yake har shari'a an dauke maka in dai kana bacci ba a ce kai sallah ba kana bacci saboda ba hankali a jikinka ba a ce kai azumi ba a ce kai karatu ba kana bacci in kama kara sallah saboda kana bacci kana da uzuri ce wallahi bacci ne dauke ne mana kai kanka ka yadda kana fita daga cikin wani yanayi ka koma hannun rabbul izza ko musulmi kake ko kafiri zaka zo kana bacci ai ta hira ana labari baka san me ake yi ba mutum fa yana kan mota yana tuka mota sai bacci ya dauke shi na dan minti daya idansa a bude wallahi ya ta rusa gudu amma kawai sai dai sai dai ya ji ya bugi wani abu da yawa akwai wanda suke mutuwa a haka yana kallo ya zara ido yana tuka motar idansa biyu amma an dauke tunanin sai aka rifa ganin kuma aka ɗauke jin watakila wasu na magana sai dai na ji a- bacci kan ɗauki direbobi sun san da wannan fuf minti ko rabin minti ka ga mutum yana ta yawo a hanya ba a sani ba, sai ka ji wani yana ta wannan ba bacci ba yake yi ba ku ba shi wuri ba shi ne za ku wani hatsarin an zo an yi gaba da gaba ba ba rami ba komai a hanya kawai sai ga mota gaba da gaba me yake faruwa wancan yana kan hanyar sai yana tafiya wannan kuma yana bacci da haka ya saki siyarin gadangadan ya danno mutumin da suka haɗu sai dai ka ji kwatsam ko ta faɗa rami ko ya ji shi kawai tsundum ya tafi a wannan wallahi duka wannan yana nuna mana ba mu isa ba yanzu ina wannan karatun ba kuna jin murya ta ba kuka ban filo ku bani filo ku ban minti sha biyar a gurin nan ku ku sha mamaki za ku neme ni ku rasa dan adam kenan wani ma in yayi baccin fa har daukar sa za a yi a tafi da shi wani wuri bai sani ba akwai wani wanda nake na sani da muna yara idan yana yin bacci ana cewa wai gaga bacci irin gaga in ya kwanta a bacci wallahi sai tafiya daga nan kusan ya je tal'udu bai san yana yi ba sai ka ji ana ku rike shi fa bai san inda yake zuwa ba wallahi malam mutum ya bacci- ka san malam mutum yakan tashi ya shiga ban daki bai san ya je ba ka duba wani iko to wannan yana nuna mana gajiyawar dan adam to in anan duniya kafin ka mutu Allah yana iya dauke jinka yana iya dauke ganinka yana iya dauke hankalinka to ina ga mutuwa da ake ci ma mutuwa mutuwa har yanzu baka yarda cewa mutuwa gaskiya ba ce har yanzu baka aminta ba to ka kyautata alakarka da ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan haka Allah ya wa ashabul kafi ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة شكرا دري أكو دترا سكا زونا أواني كوغو مالا فضربنا على آذانهم الله يسا مسبتشي في الكهف سنين عددا wani bacci ba katifa ba filo ba komai bacci shekara 300 da wani abu ina maganan fitsari ina maganan kama ruwa ina maganan tsuguno ina maganan cin abinci wannan fa an yi ƙur'ani yake ba mu labari don a nuna mana ƙarfin ƙudura da sarauta da mulkin Allah shekara ɗari uku suna bacci kuma bayan sun gama kuma Allah ya tashe su ku tashi suka tashi suka, suka ce bari su je su nemo abincin da za su ci ai sun sun dauka baccin jiya ne zuwa yau suka dauki yan kudadensu na wancan shekaru 300 suka shiga gari za su sai abinci suka je suka ce a bamu abinci ga kudi sai aka ce me wannan wadda suka ce wannan suna da hankali kuwa wannan takardun suka ce ba kudin garin nan bane suka ce wani kudi wannan ba su sani ba ba sani ko an gane sun yi baccin sun ɗauka normal bacci ne suka yi da haka da 'yan kudadensu yunwa ta tashe su ko suka ji yunwa suka ce bari su je su nemi abin da za su da haka suka ɗauki wannan kuɗi suka shiga gari suka ga abubuwa sun caccanja shekara 300 ai komai zai canja mana 300 yanzu wadda ya san gwanan shekara 50 ai ko 30 ai gani zai kaman ba nan bane yanzu da wani ya mutu in aka tashe shi ba lalle ya iya rayuwa ba wanda ya mutu shekaru barkace haka a tashe shi a ce a tsundun mushi a ce gashi dawo ci gaba da rayuwa zai ga mutanen daban ne zai gani komai ne zai ga zai ga gaskiya ba garin su bane ba Allah sa kuna ganewa ni dai ina buga mana wannan misali kullum mumini in ya karanta abu yana daukan izina da wa'azi a kan shi saƙon shi ne mu kyautata alaƙar mu da rabbul izza ubangiji mu tabaraka wa ta'ala qala ghayruhu bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila kalmar maw'ila zai fassara mana wa ala ta'ilu asalin kenan kaman fa'ala yaf'alu kamar ana nufin tanjiw ba mus- wato ba su da ba su da matsayara makubuta in ba Allah ba walan yajidu min dunihi maw'ila wajen tsira wa ala ilaihi ana nufin naja wa ala ilaihi tsira wa wa ala ilaihi laja akwai luju'u akwai wa'ala in kun lura da rubutun akwai kuma wa wa'la wa wa akwai alifin tsakanin wawun din da la wannan shi kuma alluju kenan almau'ilu almalja'u walan yajidu min dunihi mau'ila ay lan yajidu min dunihi malja'a matsira mafaka mau'ilan ko kuma muhrizan la yastati'una sam'a da Allah ya faɗa alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'an la yastati'una sam'an ana nufin la yaqiluna ba su hankalta eh ba su hankalta to sai bi na ƙarshe na'am na'am eh haka ne haka ne fa'ida fa'ida ne wannan mu- mu- mu- wato mai amfani yana nuna mana asali a filing abu ko documenting abu a rubuta abu a ajiye shi ilimi ne kuma addini ne ya zo da shi amma za ga yanzu kaga duk gwamnatoci da ma'aikatu da waye duk ana amfani da shi duk addini ne ya zo da shi asali to kaga addininmu ya zo da ilimi ya zo da alkhairi ya zo da amfani kuma duk abin da ake so ya amfanar nan gaba to sai a rinka rubuta shi
باب كان الإنسان أكثر شيء جدلا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعيد ابن ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن أب- عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه وفاطمة وفاطمة وقال فاطمة.
ألا تصليان رجما بالغيب لم يستبن فرقا يقال مدما سرادقها مثل السرادق والهجرة التي تطيق التي تطيق بالقصا- بالقصائد يحاوره من المحاورة لكن هو الله ربي أي لكن أنا هو الله ربي ثم حذف الألف وأدغم إهداء إحدى النونين في الأخرى وفجرنا خلالهما نهرا يقول بينهما نهرا زلقا لا يثبت فيه قدم هنالك الولاية مصر ولي الولي ولا عقبة عاقبة وعقبة وعقبة واحدة وهي الآخرة قبلا وقبلا وقلبا وقبلا اس- آه، استناقا ليذهبوا ليذ- ليزيلوا الد- آه، الذهب الرفل zalaku الزلق
طيب wannan aya ta ƙarshe Allah ce wa kana al-insanu aksara shay'in jadala wa kana al-insanu lalle dan adam ya kasance um mai mai jidali da jayayya an gane ko jadalan ko a Hausa ma ana cewa wane yana da jidali jadalal insan dan adam yayi jayayya فإذا هو خصيم مبين كما يدل على cikin سورة ياسين mai husuma ya kawo hadisin Ali bin Abdullah al-Madini Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad a a daga Abi shine Ibrahim daga Salih shine Salih ibn Kaysan daga Ibn Shahab Muhammad bin Muslim az-Zuhri yace daga Ibn Husayn ibn Hussein shine Zainul Abidin daga Hussein ibn Ali da Hussein dan Aliyu akhbarahu an baban shi kenan Aliyu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatima wata rana annabi ya zo da Ali bin Abi Talib cikin dare da Fatima shine taraka kalmar taraka a larabci al-ityanu laylan an gane ko aka ce la ya turuku turukan annabi baya zuwa wa iyalinsa cikin dare ya afka musu ba tare da ya musu bayani ba in yayi tafiya to wata rana annabi ya zo wa nana Aisha nana Fatima da ita da mijinta cikin dare shine taraqahu wa Fatima ay atahuma laylan kenan da yazo kawai abinda annabi ya ce musu ya shiga gidan da kwankwasa suka bude sai ce ala tusalliya ni ku yanzu yaran nan haka za ku kwanta ku yi ta bacci ba za ku tashi ku yi sallar dare ba Allahu akbar wata riwaya sai Aliyu ya ce ya Rasulullah anfusuna bi yadillah ya manzan Allah rayuka mu suna hannun Allah muna bacci ne idan Allah ya ga dama zai tashe mu in bai ga dama ba kuma bai zai tashe mu ba na'am haka ne fa idza sha'a an yab'asana ba'asana da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu ziyara ne gidansu don ya faɗakar da su muhimmancin tashi da daddare a yi sallah musamman ga iyali kada mutum ya kwanta da iyalinsa su ta bacci ba sa tashi suna sallah shi ne annabi ya ce wa kanal insanu aksara shay'in jadala lallai dan adam akwai jayayya na ce ku tashi ku yi sallah ka ce min ranku yana hannun Allah yau ya dama annabi ya san ran yana hannun Allah ya zo ya yi mana irin uzuri ne Aliyu bin Abi Talib zai bayar dan ya kubuta da kansa ina fata ana fahimta to wannan hadisin abin da yake nuna mana jinsin dan adam ɗabi'a dan adam ne yana da jayayya a ce kaza ya ce kaza haka ɗabi'ar mu take kuma ko da ko da watakila mutum ya san yana kan kuskure din sai ya yi ƙoƙarin ya yi jayayya ko yaya zai ba wa kanshi kariya so a wata riwaya suka ce annabi ya zo ya zauna a tsakaninmu a shimfiɗarmu aliyu ya ce sai da na jiyo sanyin tafin kafar annabi saboda dare cikin dare yanki dare irin karfe uku uku da wani abu ya ce bari ya je gidan wato yassa ya tashe su yi sallah kaga wannan waɗanda suke cewa wai suliki baya zuwa gidan yarsa kaga wannan kuskure ne shi annabi tsakar dare ma yana zuwa an gane ko kaga mutum ya aurar da yarsa shekara kaza bai taɓa zuwa gidanta ba wannan ba daidai ba ne ba me yasa ba za ka je gidan gidan yarka ba me yasa ko ɗan shi ya yi aure kaiwa zai je gidan yara a'a ka je gidan ɗanka ba ga annabi ibrahim yana zuwa gidan annabi ismail ba ko ba ka ba ne to akwai laifi dan uba ya je gidan ɗansa ya ga jikokinsa ya shiga ya gaisa da matarsa da yayan shi ai ba laifi ba ne ko ga mutum ya je auren da yarsa ya kai ta wani gari can nesa ka ga ya ce ka ruhar da yaya ya yi jikoki amma bai taɓa zuwa ga inda suke ba haba ya kamata ka je yayi a je a gaishe su a gani in suna da ɗan dama dama ma a kwana ɗaya biyu a gaishe su a je musu da abin alheri a kyautata musu za ta ji daɗi yau babana ya zo ya gaishe mu shi ma zai ji daɗi amma a kyale su ana ta gana musu azaba ba a san me ake ciki ba wannan ba daidai ba ne da haka annabi yana zuwa gidan ƴaƴansa kaga wannan yarsa ce fatima sannan kuma yana nuna mana muhimmancin kiyamun laili rabo ne wanda Allah ya rabautar da shi yake da dama yake da lokaci ya rinka tashi da daddare yana sallah wallahi ba karamar riba ba ce sallar dare kuma sallar dare tana ƙara mutum imani sallar dare tana ƙara wa mutum kusanci da Allah sallar dare tana da daɗi wanda ya saba da ita baya iya barinta ko ya ɗau lokaci bai ba wallahi sai ya dawo ya ci gaba da yi haka za ka tashi cikin farin ciki da asuba mala ka je masallaci saboda ka yi wa Allah bauta da daddare so Allah ganar da mu gobe insha Allah sai mu karisa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ji gan iyayen mu Allah ka yafe musu ya Allah ka haskaka kabarin iyayen mu Allah ka sa aljanna ce mu ko musu ya Allah ubangiji Allah ka rangwanta musu Allah ka kai musu ayyukan alkhairin da muke yi Allah ka kai musu lada kurakuran da muke Allah ka yafe mana karkar riskan musu ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ka ba mu rayuwa ingantacciya ka ba mu mutuwa mai kyau Allah ka samu fi karfin abin da za mu ci da abin da za mu sha da abin da za mu rayu Allah karka nuna mana kaskanci da Allah karka nuna mana sauzarta Allah karka nuna mana ci baya Allah ka raba mu da nadama ka raba mu da na sani Allah ka shiga tsakaninmu da makiyanmu wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka raba mu da gamuwa da maki da abokin gaba in ka haɗa mu da shi Allah ka ba mu nasara a kansa ubangiji ya Allah ka faranta mana karka baganta mana ka ba mu damuna mai albarka ka raba mu da cututtuka ka raba mu da larurori ya Allah kai mana ni'ima da lafiya duk larurar da ke tare da mu ta ciwo ko cuta da wanda muka sani da wanda mu sani ba ya Allah ka mana arziki ka ba mu lafiyar da zamu bauta maka ka ba mu lafiyar da zamu bauta maka Allah ka tsare mu ka tsare zuri'ar mu ka tsare ƴaƴan mu ka tsare iyalan mu ka nuna mana alkhairi ya Allah kai mana jinkiri mai kyau Allah ka sa ranar mutuwan mu ita ce ranar farin cikin mu Allah ka sa ranar mutuwan mu ita ce ranar farin cikin mu ubangiji ka samu gama da duniyar nan lafiya ka samu gama da ita lafiya ka raba mu da mutuwa da hakkin mutane a kawo kanmu Allah kar ka ɗauki ranmu face sai ka sauke mana nauyi da hakkokin al'umma da ke kanmu ya rabbana ya Allah ka raba mu da bashi ka raba mu da larurar bashi ka raba mu da matsalar bashi ka raba mu da mutuwa da bashi ya Allah ubangiji ka ba mu ikon biya wa kowa hakkinsa Allah ubangiji ka raba mu da son zuciya ka raba mu da zalunci ka raba mu da jahilci ka raba mu da nana sani Allah ka zaba mana shugabanni na gari a wannan ƙasa ta mu Allah ka raba mu ka hada mu da mutanen kirki kar ka hada mu da mutanen banza ka gyara mana halin mu ka gyara mana ɗabi'un mu wannan gari namu na Kano barazana da yake fuskanta na rashin zaman lafiya barazana ta tsaro ya Allah ya Allah ya Allah duk mutanen da suke ba na kware ba suka shigo wannan gari da ne ya tayar mana da hankali ya ubangiji karka ba su nasara ya Allah kada ka ba su nasara Allah ka tsare mana lafiyarmu da zaman lafiyarmu ubangiji duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka maida masa makircin sa kansa Allah ka tsare mu da shi ka sanya mana katangar karfe tsakanin mu da shi ka taimaki jami'an tsaron mu wajen gano masu laifi ka taimake su wajen hukunta mai laifi ubangiji ka sanya musu firgici su masu laifin ka sanya musu tsoro ya Allah kada ka ba su damar su jefa mutane cikin bakin ciki da tashin hankali Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka sa aljanna mu komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh